الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yabo da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka domin ci gaba da karatu na tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin abokan siddiq wanda yake unguwa ta tawalala insha Allahu yan uwa ci gaba da darasi na alkur'ani mai girma wanda za mu tashi a cikin suratul kausar insha Allah yan uwa suratul kausar sura ce wanda malamai sun samu saɓani an kwaɗi magana biyu a kanta wasu malamai sun ce sura ce makiya wasu malamai sun ce sura ce madaniya sura ce makiya ta ganin sababin da ya zo a kan sabkatta sura ce madaniya ta ganin watar waya da aka rawaito daga anas ibn malik duka za mu gani insha Allah shine malamai suke cewa irin wannan guraren da aka samu sabani aka ce sura makiya ce ko madaniya malamai suke cewa babu matsala a samu ta'addudun nuzul me ta'addudun nuzul sura ta sakko a makka kuma halluwa ƙara maimaito da sabkata a madina saboda wata hikima ta ƙara intibahi zuwa ga ma'anonin alkur'an wannan sura suratul kausar yan uwa tana da aya guda uku a wannan aya dukkan wannan sura tana magana ne a kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun riga mun wuce suratul ikhlas suratul ikhlas gabaki ne da tana magana a kan wannan sura kuma duka da tana magana ne akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matsayin da ya samu da kuma yanda ake ture makiyan shi da ake mai da kai da zuwa gare su wannan sura tana magana akan alkhairi mai yawa wanda aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda daga cikin shi da akwai tafki na alkawthar wanda yake cikin aljanna kuma hannu da akwai alhawl kawai da nisa sama wanda yake farfaje kiyama wanda daga cikin tafki na alkawsa ake zubo shi zuwa ga tafki na farfaje alkiyama farfaje alkiyama da kasance da akwai ishirwa da akwai wahalalu to mummune salihai za su dogo magana su kai wasu wasu sha sannan kuma go tana magana akan bina da akan baiwar da aka wa manzara su sama da kyautar da aka yi mishi to godewa Allah da yin sallah da kuma yani yin yanka domin Allah maɗaukin sarki sannan tana magana a kan yani maƙin manzan Allah wanda yake sa manzala yake sa manzala ya hushi ko ke adawa da manzala sama zai dawwama babu alkhairi a tare da shi alkhairi ya yi nan shi ya yi can insha Allah wannan a takaice shine abin da wannan sura ta kusa suratul kausar wanda aya uku gare ta amma tana da faɗin ma'anoni masu yawa za mu yi kokari mu taƙaita da ma'anoninta da izini Allah ta baraka wa ta'ala wannan sura ta fara da tana daga cikin surar da an yi saɓani wasu malamai suna ganin bismillahir rahmanir rahim tana daga cikin wannan sura kamar yadda za mu ga ruwaya wadda take nuna haka jai ala kulli hal za mu iya barin basmala sai mu shiga mu ga abin da ke ciki wannan sura ta fara da inna a afwan baukar bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar jayyid wannan sura ta fara da hudun Allah maɗaukin sarki inna a na kalkautar ya nabi Allah ya annabin rahama lallai mu ne muka baka alkautar alkhairi mai yawa wannan ita ce fasara da ta yi shahara fasara da malamai suka yi ganin ta yi inganci inna a'tainaka al-kautsar lalle mu ne muka baka al-kautsar alkhairi mai yawa wanda daga cikin wannan alkhairi mai yawa da akwai tabki na alkautsar mai suna haka a cikin tasha a cikin aljanna da akwai kuma tabki na cikin farfajiyar kiyama da akwai alkur'ani da akwai annabci da akwai hikima da akwai sauransu a ƙarƙashin abu hayya da yake cewa wa fi zikirin kautsari sittatun wa ishiruna ƙaula a tafsiri na alkautsar da akwai magana ashirin da shida alkautsar mai tece sai da malamai suka yi saɓani magana ashirin da shida wasu suka ce alkausar ita ce tafki na mazalar sama wannan haka ne mazalar sama ya fassara da haka abdullahi bin abbas da ya ga saɓanin malamai sun yawa ya ce alkausar shi ne alkhairul kafin dukkanin ababen da malamai suke hudu ya shiga ciki wasu suka ce alkausar annabci alkausar wasu suka ce almakamun mahmud wasu suka ce alkausar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi hikima wasu suka ce alkausar alqur'ani ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasu suka ce alkausar kaza suka yi ta zano matsayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas yace wannan zabarin da ya yi yawa yace alkausar shine alkhairul kathir alkhairi mai yawa dukkanin su wanda aka wadi ya shiga su tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara alkausar da cewa shine yani tafki na za mu gani insha Allah ruwa za ta gani kenan shi ne maganganu guda biyu wajen fassara kalma ta alkausar su suka yi inganci wanda manzana su sami fassarta da kanshi shi ne alkausar shi ne tafki na alkausar sannan kuma hannu sai magana ta abdullahi bin abbas ya ce alkausar shi ne alkhairu kasir alkhairi mai yawa an ba maza allah sallallahu alaihi wasallam nan wannan surar ta buɗe da inna inna ba a ce ba ana ana a taituka alkausar ba haɗu haka Allah ya ce ni na baka kaza a inna lallai mu ne bi uslubi ta'zim haka malaman balaga suke cewa wannan shine ake cewa uslubu ta'zim girmamawa Allah ma yake sake yana girmama kanshi kuma ya cancance girmama kanshi kai bai kamata baka girmama kanka kai dai ka girmama wani ha domin Allah ma yake sarki sahibul kibriya ne girman kai shi ya cancanta da shi shi yasa ya haramta a cikin bayan shi kada wani ya girman kai wannan shi kaɗai yake ɓanta da shi kenan wannan inna uslubu ta'zim ne inna a'tainaka al-kautsar kenan al-kautsar malamai sun fata tashi alkhairi mai yawa wasu kuma malamai sun fata tashi shine an-nahru kasir kawai da ya tabbata a manzo Allah sassaba ya bayyana wannan al-kautsar din ya zo yani daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik yana daga cikin khadimi na manzo Allah sallallahu Anas ibn Malik ya kasance yana tare da manzo Allah ne a zamanin na Madina to yanzu nan Anas ibn Malik zai rawaito mana sababin sabkatta shi yasa manzo suka ce wanda yake nuna cewa ta sabka a Madina ba a Makka ba tunda Anas ibn Malik yaro ne yana ɗan shekara wajen goma aka kashi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta kashi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kashi da ya mishi hidima shi ne ke cewa na yi shekara goma da mazara san bai taɓa ce mun ba akan wani abu na yi shi ce bai sa kan shi bai taɓa kyara ta kenan wannan ruwa da ta zo da gudun anas ibn malik wanda zamu karanta yana nuna cewa a madina ta sauka wannan sura ibn malik anas ibn malik yake cewa bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina fil masjid id aghfa ighfa'atan lokacin da muna zaune a tsakaninmu manzara su a cikin masallaci ne an wadi kawai ya suma tun da galiban manzara su san an wahayi ne kuma shi haka yake wahayi kawai ya suma saboda nauyin wahayin da ake mishi inna sanulqi alayka inna sanulqi alayka qawlan thaqila magana ce mai nauyi alqur'ani magana ce mai nauyi to dalilin haka galiban manzara su san yana shan wahala in za a yi mishi wahala inna sauki alaika qawlan sadida dai da yace he manzon sallallahu alaihi ya ya wadi kawai ya suma wani dan lokaci sun warafa ra'sahu mutabassima sai ya daga kanshi yana mai dariya yana mai wanda mai yake suna murmushi yana mai dariya qulna ne muka ce ma adhakaka ya rasulullah menene ya sanya kai dariya manzon sallallahu alaihi wasallam ya manzon sallallahu alaihi wasallam yace unzilat alayya anifan suratu an sako wata sura a cikin da akwai abin da ya sanya ni a farin ciki yani wannan sura sabko ta ya sa manzon su ya yi tafassuri ya yi dariya kenan yana kaunar ta yana son ta kai ma ya zanto ka dinga kaunar ta ka dinga son ta ka dinga son karanta ta saboda manzon su ya yi dariya lokacin da aka sabko aka sabko ta saboda labarin da aka bashi bisharar da aka bashi sai manzon su ya karanta musu sura ya ce faqara bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar a cikin karatun yin magana sai ya sa da da bismillah ya ce bismillahi rahmanir rahim inna ataina kal kautsar sai wasu malamai da cikin malaman biyu suka ce wannan bismillah tana cikin wannan aya wasu daga cikin malaman fiqh suka ce bismillah tana daga cikin wannan wannan sura aya ce mai zaman kanta dalilin wannan ruwaya dai sai manzo Allah sai ya ce atadruna mal kautsar shin kun san menene al kautsar din da aka wadi aka ce inna a'tayna al kautsar a cikin wannan sura ah qulna allah wa rasuluhu a'lam kai sahabbai suka ce Allah da manzon shi suka sani kenan muna nema a sanar da mu ya manzon Allah sai ya ce fa innahu naharun wa'adani rabbi alayhi khayrun kathir tabki ne Allah madaukakin sarki ya mun alƙawalin shi wannan tafkin a cikin shi da akwai alkhairi mai yawa manzara sai ya ce wa huwa haudun taridu alayhi ummati yawm al-qiyama tafki ne wanda al'umma ta za ta zo gurin ya kun shayar da su duk mutumin da ya sha ruwan wannan tafkin ba zai taɓa yin ba ishruwa lam yadma fi abada ba zai taɓa yin ba ishruwa ranar tashin kiyama tafkin biyu da akwai ɗaya a cikin farfajiyar tashin kiyama lokacin da za a kawo ranar kusa da kawo na mutane ga shiwa ga wahala to a wannan lokacin kana bukatar ruwa mutum zai je ya sha wannan shi kuma da akwai dai a cikin aljanna alkawfa na manzo aka sasawa shi ma kuma hannu ya mai da ruwa a cikin shi shi wannan aljanna shi ne babban shi yake ba da tafi na farfalla da kiyama ruwa manzo Allah sai ya ce aniyatu adadun nujumi fi sama makayi kwakwaf ɗin shan ruwa wanda za a sha ruwa da ci daidai gwagwadon tauraro suke yani suna da yawa kuma suna da ƙanyi ɗaya man za a sun sauke cewa al'umma ta su ya yi da ya ce al'umma shi za su zo wurin tafi domin ya sha da su ya man za su fayu talajin abduminu za a samu ɗaya daga cikin wasu bayu sau wasu daga cikin bayu za a buge su ana su zuwa wuri ne ya yi da cewa faƙulu rabbi innahu min ummati yace ya Allah wannan yana da cikin al'umma ta fa yaqulu sai Allah ba kin sake mai da mishi amsa ya ce innaka la tadri ma ahdatha ba'daka ba san ba abinda ya kirkiro bayan ka shi yasa hadisan da suke magana akan hawan yan bid'a sun tsare su saboda ya tabbata a ruwaya da yawa duk dan bid'a ba shan ruwan ba ka san me suka kirkiro baya ba shi yasa kakkayar da ka kirkiro wani abu da sunan ibada ibada tallafa a kanka ne za ka yi kai wani aiki don ka samu lada idan ya kasance manzo Allah sassan bai zo da shi ba Allah bai zo da shi ba matsala ka yi abu daidai gwargwadon yadda aka sharanta ma shi ya yi sallama da kuɗuta jai kidan wasu malamai sun kawo hujja da wannan ruwaya akan cewa wannan sura badaniya ce sannan kuma sun kawo hujja da wannan ruwaya akan cewa bismillah tana cikin wannan sura aya ce daga cikin ayoyi na wannan sura wannan kira sannan ya zo a wani hadisi yani sifa ta tafki na manzo Allah sama yani nahar ne a cikin aljanna gefe da gefen shi an yi shi ne daga zinariya gefe da gefen tafkin na zinariya ne sannan kuma hallo a ƙasar shi inda ruwa yake gudu wannan durin ne da yakut da lulu sannan kuma kasar shi yadda kasan kamshi take yadda kasan turaren almiski haka ya zo a cikin sifar shi sannan kuma hallo ruwan shi manzara su sai ce ruwan shi ya yi zuma zaki sannan kuma hallo ya yi wannan da yake suna galas kankara ya yi ta wari a wata baya ya yi nono fari man shariba minhu sharbatan lam yadma bada abada in kai sha guda ɗaya ba ta ba shi ba sha ɗaya in kai ba kai ba ishirwa a abada sallallahu alaihi wasallam Allah tabbatar da mu akan bin suna ta manzan Allah sama Allah ya haɗa mu da manzan Allah sama akan wannan tafki nashi Allah kai ya jarace mu da abin da za mu yani gushe akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai magana ta akan kausar mun da mun ishara da akwai maganganu da yawa Abu Hayyan da yace an samu sabani wajen magana 26 aka yi akan ma'ana ta al-kautsar yace wasahihu ma fassarahu bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da ya inganci shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasarta shine yace yani al-kautsar yace nahrun fil janna turbatu atyab min al-misk zuwa ƙarshen hadisi abdullahi bin abbas kuma ya ce alkawar shi ne alkhairu kasir a magana ta abdullahi bin abbas dukkan maganganu suna shiga ƙarshen haka wannan shi ne a takaice abin da ya shahi wannan ni'ima da aka wa mai zama su sama da matsayin da aka bashi da akwai makamun mahmud wanda na shafa'a wanda ake roƙa mazara sun bayan sallah wasu ma'ayyar sun ce shi ne alkawar almuhim da akwai maganganu da yawa a takaice ne wannan shi ne to saboda wannan abin da aka ba manzana sai sama abu ne wanda yana bukatar ya Allah yana son duk lokacin da ya ma ni'ima ka gwada godiya ka aiki ka yi aiki da zai nuna cewa lallai ka yi daɗin wannan abin da ya ba sai ya ƙara ba shi yasa Allah ba la in shakartum wa la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum in inna azabi la shadid Allah ba kike sai kike cewa in shakartum la azabina idan ko wannan ne mun san ka to nan Allah ba kike sarki ya ba manzara su san me ba to ko zai gurbace shi da wasu ibadu wanda su ne ra'asin ibada su ne shugabanni a ibada shine Allah ba kike sarki ce fasalli li rabbika wanha kai sallah domin ubangijinka da tauhidi da ikhlasi wanhar ka yanka dabba ko kuma ka soke dabba raƙumi kenan in kuma ba ta sokewa wace ba kawo shanuwa da tumakai da awakai su kuma ka yanka su annahar galiban yanka na larabawa na mutanen da yake da suna makka da sauransu galiban dabbowa na raƙuma ne suke yanka shi kuma raƙumi dama sai ake yanka shi ba kwantar da shi ba ake adana shi a tsaye ake yanka ake ake soke shi a tsarbe kawashi ta ɗaya kawashi ɗaya ta gaba sai a taka mishi akan da ko wata jijiya daga ta cire shi ke jini ne ta zuba hayyawa da karshe a haka ta yi sauki kuma ta yi rishin hatsari amma an kadan ne rafi zai iya cirewa ya buga ka can a samu matsala shi yasa koyarwa ta musulunci ta yi sauki za a ruwa da kajerar da yadda ake yanka kuma za a ga kowa hatsari ne ke ɗauka a kenan almihim nahar shi soke shi ake amma kuma sauran dabbobi su yanka ake to shi ne a nan gudun sai allah mawakin sarki ya yi magana da abin da ya yi zama galibi a gurin larabawa saboda suka ta yi zama galibi saboda raƙuma suke yanka kenan shi na allah mawakin sarki ya ce wasannu rabbika ka yi sallah da yi ubangijinka da ikhlasi ka yawaita yin sallah ta wajibi ka kiyaye ka yi nota sannan ka yawaita yin sallah ta nafila da qiyama dai shi sama Allah sun ya kasance yana tsayuwa yin sallah da daddare hatta ta tafakkara kallahu har sai ya diddiya shawara ta tsaye Aisha ta nuna cewa shin Allah ba ya gafarta maka ba ranar da nuna yi maza ta sanya cewa afala akunu abdul shakura shin ba zan zanto mun ne godewa Allah ba ta sarki to kenan wannan shi ne sannan kuma anna yayi yanka ibada ta yanka da akwai na wajibi na hadiya da na sunayya da sauransu da akwai kuma ya taɓa wani manzan asin ya taɓa yanka hadiya ce ko a ya taɓa yanka dabba raƙumi ɗari da yawon mai kudin zai iya yin wannan raƙumi ɗari ya yanka wasu daga ciki da kan shi sai ya ba aliyu ya yi wasu yanka to manza da sassama ƙarshen wajen dama haka ne ƙabi'i ne annabi annabin al'umma ya al'umma gabaki ɗayansu yin aiki da aka umarta wannan kenan kenan a nan an umarci manza da sassama fasalli rabbika wannan ka yi sallah domin ubangiji ka da ikhlasi domin gode mishi da ta wajibi sannan kuma hannun ka ƙara da littafin lulluka ka dinga yi wannan har har kuma hannun yanka na wajibi da kuma wanda yake na mustahabbi na neman lada ka yawaita yi don godiya ga Allah maɗauki sarki da wannan ni'imar da ya baka nan umar lura duk lokacin da aka wa aka gaya wa manzan asibar wata ni'ima ana umarta shi da wani aiki to haka ne Allah ya ma ni'ima kada ya ka yarda Allah ya maka ni'ima ta samu aiki ce ko ta samu damar karatu ce ko ta samu wani matsayi ne ko ta samu riba ce ko ta samu kuɗi ce ko ta samu zaman lafiya ko ta samu ƙaruwa kada ka yarda ka samu wata ni'ima ya kasance ba ga da godiya Allah madaukakin sarki da abin da yake so wannan fasalli rabbika har wasu malamai sun tayi akan fassarar shi shine fasalli rabbika wanhar shine kayi sallah sannan ka soke dabba sallah suna ne aka suka ce ana ne sallah a nan gurin sallah ta idi kenan sallah ta idi na layya sallah ta idi na layya kenan in kai sallah kuma hannu bayan sallah ya zo in ba hajji ba kake sai ka zo ka yi layya ka yanka dabba ka ta layya in kuma hajji kake sai ka yanka dabba ka ta da yake da suna ta hadaya wadda wannan shi ne ke da to fasalli da rabbi wani har nan malamai suka ce a wannan ayar za mu gani cewa dole ne ba a yi yanka sai bayan sakuwa da wani kada gaura ta kai ka kaje ka yanka kafin sakuwa da wani tun da nan ayar da yadda ta fara da asala sannan kuma yanka kuma a wannan ayar za mu gane cewa kuma hannu abinda aka yi so bayan zauwa daga ini kai tsaye a yanka ba a jinkirta ba yawa da ce ko yawa shigar abinda ya zama mustahabi bayan sallah ta yi yanka kuma a wannan ayar malamai suka ce za mu fahimci cewa sallah ta idi wajibi ce fasalli da rabbika umarni ne aka wa manzana sama idan za a wa manzana sama umarni al'ummar shi ba za shi da shi yasa wani abin da zai gane cewa sallah ta idi wajibi ce abin da zai kara bayyana maka cewa wajibi ce idan ta haɗu da ita da juma'a tana sauke ma wajibcin juma'a ta baka dama ka je kai azhar shi kuma ka'ida ce ta malamai abin da ba wajibi ba ya sauke wajibi abin da ba wajibi ba ba ya sauke wajibi sallah ta idi abin da zai kara mana wajibcin ta ha manzana su ya umarni a hudu da mata da 'yan mata da hatta da mai haila ya ce ta huto amma ta yi nesa da masallacin da dinga bin aska a miliyan da sauransu a wannan duka yana nuna cewa sallah ta idi mahimmanci gare ta yanzu kuma babu abin da aka yi ake wasa da shi kawai sallah ta idi za ga mutum an ana gobe sallah ya kwana yana kalle-kalle ko tsoron fada ko wani waye da sauransu washe gari ba ya ki tashi da wuri ya je wanka domin ya samu ya je sallah ta idi akwai matsala kenan wadah wannan kenan abin da ya shahi wannan abin da aya na take nuna sannan malamai suka ce wannan haka abin da ake nihi da wannan aya kenan sallah da ake nihi a nan gurin sallah ta idi sannan yanka da ake nihi shine yanka na layya ko na hadaya shi yasa suka ce manzara sama a wani hadisi manzara sama yake cewa man sallah salatana wa na saka nuskana duk wanda ya sallah irin sallar da muka yi yayyanka iyan yankan da muka yi bayan mun yi sallah faqad asaba nusuka tabbas ya ya yi daidai ya ya bi shari'a yadda ta gindaya akan niyya wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu dukkanin mutumin da yayyanka kafin sallah to bai yanka daga wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa ma'anar da ayatar ta nuna to manzanar su sama da yawa da haka to da akwai wani abu burda binin ya ya ce ya manzan Allah sa sama da akwai matsala ni na kwako ta ya ce in ni na sattu shati kan da sama na je na yanka akuya ta kafin zuwa sallah me yasa ne haka وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه الله سوى ذلك أنا سنتوا يوم أنا بقات النامة أنا سبقوا أنا بإيدي كويت سوى الله أنا جينا ينكا كافون أي سنة هما ذلك تمش شاتك شات لحم فأنت ينكا دون نامة مرة دون واضح فإن قاهيتي ومزال سمع ما تو مزال سمع فإن, فإن عندي عناقا hiya ahabbu ilayya min shatayn afatujbi anni to ina da wata ƴar karama akuya wanda ba ta kai ba shekaru da kyau shekaru yakta shi yasa aka ce mata ana ƴar karama da ya ce amma na yi son ta a sama da a ba da akuya guda biyu manya saboda ini ce mai kyau ce tana da kaza tana da kaza ya maza su ne ce mishi tujzi'uka wala tujzi'u ahli bayan kai an baka dama manzo na sama da ya ga halin shi sai ya mishi rangwame wannan amma bayya isar wa wani yani wani ka ba zai ba aiki da irin wannan akuyar karama ya yanka ta wani kiran shi ne a takaice yani a cikin ma'ana fasalli rabbika wanha daga cikin haka kuma hallo malamai suka ce wannan aya tana nuna mana wannan aya maka karama wani ba ga wasa'il da fiko da ruka wata da shi yani kusan ma ya ce kaɗan a wajen lafazi amma wajen ma'ana da ba ga matsalolin da muka hoto da fiko a cikin shi to malamai Allah saka masa alkhairi wallahi duk mutumin da ya ce ba zai dinga ɗaukar ilimi ba daga gurin malamai daga gurin taron malamai wallahi shiga ba zai taɓa gane komai ba duba ganin gudanar lafazin ya kasar da yarda ga wani hukunce-hukunce kala-kala malamai suke hudu da ƙarshen shi sannan malamai suka ce a wannan ayar da akwai ishara yadda sallah ana yin tabarun allah kuma sunan allah ake kama a sallah ce allahu akbar to haka ba sunan allah za a kama bai halitta ba a yi wani yanka da sunan wani abu ba
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جيد هيا لا شريك, لا شريك له
وبذلك أمرت وأنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جيد يا الله مرة كيسر كيف يا أولنا أبدا آية تهدي قل إن صلاتي ka ce musu lallai tabbas sallata ibada ta jiki kenan wa nuski da kuma yanka na ibada ta kudi ce saboda yanka da kudi yake ya yi komai yani me yake da sura in dan nama ake yi ka iya zuwa ka jika sura nama kilo kilo uku a yankan ake so wa nuski ibada ta kudi kenan jai wa mahyaya da rayuwa ta gabaki ɗaya wa mamati da mutuwa ta da mutuwa na dukkan su wannan lillahi rabbil alamin ne kin ya Allah mafarkin sarki shi kadai zawa shi kadai zawa ba zan taba ba yani yanda kaga rayuwa babu mai rashewa sai Allah babu mai rayawa sai Allah babu wanda ake wa sallah sai Allah mafarkin sarki to haka yanka ma ba za a yi shi ba sunan kowa sai da sunan Allah mafarkin sarki kuma eh dan Allah mafarkin sarki shi kadai zawa jayu la sharika lahu babu abokin tare a cikin wa'annan ababen da shi a cikin wani ababen da sauran ababen da ibada wa bi zalika umirtu da aka aka umarce ni ni da dukkanin al'ummata wanda suke tare da ni wa ana awwalul muslimin ne farkon mai ne kauya zuwa ranar barki sarki ina a cikin wannan al'umma haka malamai suke bayyana je kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana haka duk da yau da muna kan yanka saboda yanka sallah galiban ana samun haɗin kai mafi yawan musulmi ana yi don allah amma yanka ne har yanzu ya haka boka ya bada ya ce a yi da sunan kaza da sunan kaza wani shehu ya ce da kaza da kaza za a yi da sunan kaza za a yi don kaza za a yi yanka a dinga yi don wasu ababe da sauransu allah maɗaukin sarki ke cewa ko kuma ambatan suna Allah ambaci sunan wani alamar sarki ke cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smallahi fihi wa innahu lafisqun kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah akan shi ba kai ci da yin wannan yankan a yankan abin da ba su ambaci sunan Allah akan shi ba fasikanci Allah taimaka Allah sai mu kare wannan kenan abuwa game da abin da ya shahi wannan aya ta biyu sai kuma aya ta uku baicin ta gama magana aya ta biyu ta gama magana akan abin da ya shahi sallah da yanka sai kuma aya ta uku take magana akan wani ɗaya daga cikin kafirai ana ce mashi as bin wa'i lokacin da ɗan manzan Allah sarasar ya rasu alƙasim wanda shi ne ake mashi alkunya ake cewa abin ƙasim wanda manzan Allah yake cewa ku yi alkunya da sunana amma kada ku yi alkunya irin alkunya ta ku ce abul qasim yani ko kana alƙasim kakka samu kakka samu shi ne yake da suna kakka dinga ka a dinga kiran ka da abul qasim saboda alkunya ce wadda take min khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da alqasim ya rasu as bin wa'il ɗaya ne daga cikin mushrikai wanda ya cutata manzo Allah sai yake cewa kai ku bar shi tunda yayin shi mutuwa suke daga ya mutu mu huta da shi ba za a taɓa jin ɗore shi ba haka yi gaya manzara suwa sun sai Allah mawakin sarki ya sako wannan sura da wannan aya tana raddi akan abin da ya hau ya Allah mawakin sarki ke cewa inna shani aka huwal abtar lalle wanda yake sanya ka mushi huwal abtar shine wanda yake yankakken baya wanda ba za a taɓa jin dole shi ba in an ambata shi za a ambata shi ne akan fuska ta wulakantawa da tsinuwa kai kuma ambatanka yana kan ababe masu tsirki duk lokacin da za a yi sallah sai an ambace ka a kiran sallah sannan kuma hannu a cikin sallah sannan kuma hannu ummatin zai shiga a gidan musulunci ambatanka zai kasance har abada kuma yana magana ɗaya al'ummarka gabaki ɗayanka ‘ya'yanka ne ha matan manza masu san ummatul mumin ake cewa wa azwajuhu ummahatukum ummatul mu'minin mata manzon Allah sama ummatul mu'minin uwaye ne ga mu'mine uwaye ne ga mu'mine to min babu aula manzon Allah sama dukkanin zuriya su dukkan al'ummar shi a zama tsayin zuriya suke mishi sannan kuma hannu ta wani babu karewa abin da ya yi makura mabiyan manzon Allah sama sun hijin manzon Allah sama akan uwayensu ƙarshe sun yi ji manzan Allah sama sun yi san manzan Allah sama sama da yadda suke san uwa sama da yana daga cikin ka'ida ta imani mutum bayya ta bayin imani kawai da manzan Allah sama bayyana sai mutum ya kasance ya yi san manzan Allah sama a sama da kanshi da uwayen shi da yayan shi dukkan abin da ya mallaka wannan ka'ida ce ta imani to ba kinan shi wannan asiri wanda yake wa manzan sama raddi ne ake mishi shi kuma ba za a taɓa ambatan shi ba asiri wanda ba za a taɓa ambatan shi ba da alkhairi ko an ambace shi kenan wannan shine aya na take inna shani aka shani ashan ashani aka yani min shan'an ashan'an shine adawa kawai da ya ya tabbata a cikin wata sura wala ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام جيدا كم قد شنعان قوم يعني بغضاء قوم كأن شانئك مبغضك وانده يكي سنياك هشي هو الأبتر شيني وانده يكي ميكا كم بايا الأبتر ده أبندا يعني يكي yankewa shi yasa in mutum bai da dangi ya dinga ce mishi al'abtar kawai yanzu yadda wannan ya yi iddia ya cewa manzara sun al'abtar ne alhali ba haka wani ba na ɗaya sannan kuma al'abtar ana cewa khutba albatra idan babu yani alhamdala babu salsala a cikin ta babu cewa alhamdulillahi rabbil alamin aw inna alhamdulillahi rabbil alamin babu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi ana cewa wannan khutba batra haka littafi ana cewa littafi littafin nan abtar ne idan ya kasance juz'i biyu ne ko juz'i uku ne bayyana da akwai wani wanda ba a ciki ya ce mishi abtar almihim kalma ta al'abtar ana nihin yankake kenan yana daga cikin batul shay'i batul shay'i ya kakko ya nasa bisa ɗin ce batartul habla na yan na cira iya ai katatu katatuwa wadai shi ne wannan kiran kenan inda sha ne aka lallai wanda yake sanya ka hushi huwal abtar shi ne wanda yake da yankankan baya wanda ba za a taɓa ambatan shi ba da alkhairu shi yasa Allah mafi sarki ya bayyana cewa wa rafa'ana laka dhikra mun daga ambatanka an daga ambatan manzon sallallahu mutum bai shiga musulunci sai ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har in mai kiran sallah zai kiran sallah sai ya wada haka haka a cikin sallah ya kawo da wajen tahiyya da sauransu haka kuma hannu ya kawo masallasin salati in kai wa masallasin salati ɗaya allah ɗauke sarki zai ma goma shi yani ƙarshe ne daga ambatan masallar sama wai a nan duniya ba sai ranar tashar kiyama za a je gurin annabawa kowanne ya dinga ba da uzuri bai ya iya neman ceto na ayuwa mutane hukunci saboda za a tsaya a gaban Allah maɗaukin sarki a kusanto rana a falfajiyar tashar kiyama ta yadda zai kasance jibi a kusanto rana kawon mil ɗaya malamai suka ce ko mil ɗaya ta ɗaya ake ne ko mil ɗaya ta yani abin sa kwalli ake ne a kusanto rana ta gwamnati kusan da kwaba da mutane duk mu duba mu ga nisan da rana take da shi yanzu amma mu duba mu zahin da ake yau duka 44 ne aka yi amma mu duba mu ga yau yanda mutane suka jiga ta 44 ne aka yi ba kai ba hamsin aka yi hamsin ba zan bayan da za kasance to to wancan kuma za ta kasance mil ɗaya ne mil ɗaya yani mutane sun gaji kowa so yake a yi hukunci in an wuta ne ya yarda ya ta yi wuta ɗan aljanna a yi hukunci a ta yi aljanna wannan tsayuwa a gaba ranar tsoron ta ake a je gurin annaba kowane daga cewa ka matsayin ya ba na bane matsayin na ba na bane matsayin na ba na bane ha a je gurin manzara su sama zala ce ana laha ana laha ya tashi ne sujjada gaban manzara gaban Allah mu ke sarki ya nemi ceton mutane a yi musu ya hukunci wannan shine wannan matsayin shine al-maqamul mahmud wanda ake nema manzara sa sama lokacin da mai kira sallah ya gama sallah addu'a nan da kake yi wannan shine al-maqamul mahmud duk wanda ya nema wa za su wannan matsayin bayan an gama kira sallah to shi ma yana da babban matsayi amma da akwai ruwa da ya tabbata ceton manzara sun ya tabbata akan wanda ya nema wata aya tana bayyana cewa manzara sa sun ya gama da makiya yani kakkai tunanin za ka zo da wani abu alkhairi ka kasa samun makiya kakkai tunanin mun ga abu lahab da abin da ya kasance a gare shi yanzu ga wannan muna gani wanda ya ce a tun da ƴaƴan mazala sassan suna mutuwa saboda a cikin ƴaƴan mazala da bakin ɗayansu sun mutu sai faɗi bakar da akwai wata hikima a haka me yasa da ma'aukin sarki a amshi rayuwa ta ƴaƴan mazala sassan mu duba daga fatima ita kaɗai da ta yi saura ƴaƴanta mu duba daga yadda wasu suka hallaka dalilin ƴaƴanta mutum zai zo ya sawa abdul hussein abdul hassan karewa halaka to yau inda a ce dan manzo Allah sassawa da rai da abin ya wuce haka to wata hikima ce a cikin haka dan a kira ya tauhidi mutane da aqidar mutane sai Allah ya wuce sai ya amshe su tun da rayuwar su to wannan muka ce baya yiwa mutum ya zo da abu na alkhairi sai ya kasance yana da makiya wannan tabi'a ce yau in kana da'awa dole ka samu makiya yau in ka fahimci suna kawa da ke suna kawa da kura da addini dole in ka samu makiya kuma mene ne in ji za ka zo da alkhairi in ka samu makiya saboda mutane ne tabi'an mutane suna kin alkhairi suna kin daidai wa in tutai aksara mafi arbi don duka asali wannan haka ne tabi'a ta mafi yawan mutane shi yasa Allah maɗaukin sarki yake yin raddi ga irin wanda suke kiyaye ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke ganin cewa Allah ba zai taimaka wa manzara sama Allah yake cewa a cikin yani suratul hajj yake cewa man kana yadhunnu allan yansura Allah fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila sama'i thumma yaqta falyanzur hal yudhibanna kaydahu ma yadhun Allah maɗauki sarki cewa wanda yake tunani yake zartar Allah maɗauki sarki ba zai taimaka wa annabi shi ba ba zai taimaki annabi shi ba to ya sanya igiya zuwa ga tsoron ɗaki ya ɗarmata sai ya sa wuyan shi in ya sa wuyan shi sai ya yanke wannan igiyar ko kuma ya ture abin da yake saman shi ya gani shin wannan igiyar da ya sa za ta hutar mishi wannan bakin cikin da yake wa manzana sun ko ba ta hutar mishi ba kenan ma'anar shi yadda in ya cira wannan abin zai ta yi zuwa ga mutuwa to don tabbas Allah maɗauki sarki sai ya taimaka a nan yayi wannan shine ɗan uwa abin da ya shahi wannan sura mai albarka suratul kausar wanda dai a takaice ne ta yi mana magana akan matsayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da shi na yani abin da ya shahi tafkin alkausar da kuma alkhairi mai yawa da aka ba manzo Allah sallallahu alkhairi masu yawa wanda sun yi a ilga wanda daga cikinsu da akwai alkur'ani da annabci sannan kuma allo da raddi da aka yi wa akan makiyan manzan Allah sama wanda suke kin manzan Allah sama suke kin ci gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan shine abin da ya sha wannan sura sai kuma mu ga abin da ya shahi suratul maun da irin
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين جيد tsaya daga nan gurin wannan sura ita ce suratul maun suratul maun an samu sabani wasu malamai sun ce a makka aka sabkota wasu malamai sun ce a madina aka sabkota wasu daga cikin malamai suka ta wasu suka ce wannan ma- sura wani shashen ta an hudu an sabko shi a makka wani shashen ta an sabko shi a madina farkonta ayoyi guda uku wanda malam ya karanto mana yanzu an sabko su ne a makka ta kuma habi wanda yake fara da fawailul musallin zuwa ƙarshe an sabko shi a madina shi yasa abubakar jazairi yayi wata magana mai kyau yake cewa hadhihi aya makkiyatul awail wa madaniyatul awakhir farkonta na makka ne ƙarshenta na madina ne kenan wannan shine a takaice wannan sura suratul maun tana magana ne akan wasu dangi guda biyu na mutane ɗaya kafiri ne tsantsa ɗaya kuma munafiki ne kafiri shine wanda ya ƙaryata yani tashin alkiyama ya ce babu wani tashin alkiyama babu wani sakamako da za a mutane ya ce kawai zancen banza ne da wohi sannan kuma hallo ya kasance bayyada tausayi yana cin haƙƙin maraya kuma in ya ci haƙƙin maraya ya musguna mishi ya tunkuɗe shi sannan kuma hallo bai rowa gare shi ta ƙarshe barantana ma haƙƙi yake ya ga wani yana taimakawa yana taimaka miskinai in ya ga wani yana yin sadaka yana taimaka miskinai abin haushi yake ba shi wannan shine bangare na kafiri wanda yake tsantsa sai kuma ta yi magana a bangare na munafiki wanda shine a tabi'a shi yani sallata wajibta akan shi tunda ya ce shi musulmi ne amma kuma wannan sallar yana baranta yana yin banza da ita bayyayenta kwata-kwata ko kuma yana yanta wani lokaci ko kuma bayyayenta akan lokaci ko kuma in ya je yana yanta kamar bai shiga ba sallah ƙwaƙwalwar shi tana wani guri gangan cikin shi tana wani guri shi kuma yana cikin sallah haka malamai suka bayyana sannan kuma in yana yin sallah yana yin sallah dan riya ne duk wani aiki da yake na ibada yana yin shi ne dan riya dan a gani a yaba ya ji daɗi Allah wa wakil sarki kuma duk irin aikin da aka yi mishi domin dariya bayya san shi ana agna shiraka in ya shi Allah wa wakil sarki yake cewa ranar tashar yamma zai tattara mutane ya ce duk wanda ya san ya yi aiki dariya to ni ban na son wannan aikin na yi wadatuwa a kan duk wanda aka kwa misali da su na bar su je ka can gurin su ya su biya ka wanda za mu ga ababen da suka yi wa ruwa yau a hankali sannan kuma hallo wannan munafikin yana da rowa hatta da abin da in aka ara za a maido maka shi kawai yadda yake a za su misali da akwai abin da in aka ara shi a za su misali kuyar in aka ari kuyar cinye shi rayu za a ara a yi amfani da shi kuma a maido maka yadda yake a za su misali gatari a za su misali wuka da sauran irin wayannan ababen da mutum mai aro zai ara ya amfani da shi kuma ya maido maka shi kawai yadda yake to irin wannan abin in kaga mutum yana rowarsu to da akwai matsala insha Allah wannan abin da sura kenan ta bayyana insha Allah za mu gan su ɗaya bayan ɗaya da izinin Allah ta baraka kai wannan kenan ita ce suratul ma'un wa'annan suru wannan wa'annan ayoyin da malam ya fara karanto mana su su ne ayoyi wanda suke magana akan yani kafiri wanda yake tsantsa ta fara wannan sura ta fara da wani uslubi mai ban mamaki uslubi na ta'ajjub da istighra abin mamaki ara'aita alladhi yukadhibu bid-din shin kaga wanda yake karyatawa da sakamako ka gan shi ko baka gan shi ba in ba gan shi ba ko baka san sifofin shi ba to ga sifofin shi ga yanda su yanda suke fa zalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake tunkuɗe maraya yake hana shi haƙƙin shi bai cin ya kwace mishi haƙi shi ya tunkuɗe shi ya ture shi ya dinga wulaƙanta shi wala ya huddu ala ta'amil miskin haka kuma lubaiya kwadaitar da wani shi akan ya ciyar da miskinai matalauta mabukata bayya kwadaitarwa yani shi damun bayya bayya kwadaitarwa in ya gama wani da yi yayo shi wannan shine ara'aita allazi yukazzibu bid-din shin kaga wanda yake karyatawa da addini addini anan addini ya anan yazo da ma'anar sakamako wanda yake karyatawa da sakamako wanda za a yi ranar tashar kiyama ranar tashar kiyama za a sakawa kowa da aikin da ya in kai aiki na kwarai za a kwarai in kai aiki mummuna za a ga mummuna cikin suratul zalzala فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا in kai يره aiki mummuna in kai aiki kyakkyawa ko da daidai gwargwadon miskala zarra ne daidai gwargwadon kwaya ta gadagi ko kuma daidai gwargwadon kaya kwayar da ba a iya ganinta sai an sa inji an zuko ta ake ganinta in kai aiki kyakkyawa za a gan shi in kai aiki mummuna ma haka za a gan shi allah wa ake sake bayya zaluntar bayi to addinin nan ya zo a akan sakamako to shi wannan dan zaba yana karyatawa da yin sakamako ya ce kai faɗi ne ake yi babu wani sakamako da za a yi bar mana mu ci a haƙƙin marayu a zauna lafiya bari إن نعم.
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم Na, wannan نارا aya tana nuna cewa duk wanda suke cin eh, dukiya ta marayu suna cin a cikin su wuta ce suke sawa to shi yace wannan ƙarya ce bayyana yace babu wani sakamako guda saboda ya ƙaryata da sa- ranar sakamako ya ƙaryata da sakamako wanda za a yi hisabi da za a yi shi yasa yake cin haƙƙin maraya ba ruwan shi hankalin shi kwance shi yasa bayya kwadaitar da mutane akan su yi kyautatawa mabukata su kyautata miskinai shi yasa shi bayya kyautata miskinai kuma hannu ya yi jinin wasu kyautata miskinai wannan kalma ta addini a nan gurin alkur'ani tana zuwa da ma'ana uku a nan gurin ta zo da ma'ana ta alhisab kalma ta addini a wani guri sai da kuma hannu ta zo da ma'ana ta eh, a- a- yani a- al-islam wani guri ga ta zo da ma'ana ta al-ibada duka zama gansu insha Allah nan gurin ta zo da ma'ana ta al-hisab a cikin suratul fatiha malik yawmiddin مالك يوم الدين wannan kuma ta zo kuma hannu da ma'ana ta al-hisab malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako wadai to da akwai inda ta zo da ma'ana ta al-islam inna dina إن الدين عند الله sannan wa man الإسلام yabtadi ومن يبتغ غير الإسلام دينا
falan yuqbal فلن يقبل منه فهو في الآخرة من jai الخاسرين wannan kabla sun zo da ma'ana na al-islam duka wannan addini addini sannan da akwai inda ta zo da ma'ana ta al-ibada wa ma umiru وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له kuma الدين ka gani nan ya zo da ma'ana ta ibada illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina ay lahu al-ibada su kadai tashi a cikin ibada to haka kalma ta addini yani duk lokacin da ka ganta sai ka bincika shin da wannan ma'ana ta zo ko da wata ma'ana ta zo ko makamanta haka kenan nan ta zo da ma'ana ta as- ranar sakamako kenan a ra'aitar lafi yukazu bidin shin kaga wanda yake karyatawa da ranar sakamako ko kuma wanda yake karyata da sakamako da hisabi da za a ranar tashar kyama shi barama wayannan galiban ba su yi ba imani da tashar kyama shi yasa irin mutumin da zai dinga cin zalimka in ya ci zali ya yi- ya ci kudi ya dinga cewa kai in mun je can abu na biya ka yani ka yi Allah ya sai in ya je ranar tashin kiyama ya biya ka irin wa'annan galiban suna da karanci da imani da ranar tashin kiyama da ranar sakamako shi yasa duk mafi yawan mutum da ya zo ya dinga yin zalunci da kwace da jin haƙƙin mutane galiban yana da rauni imani da wannan ranar sakamako shi yasa imani da ranar tashar kiyama da ranar sakamako yana da mahimmanci yana sanya ka ka dinga yin aiki kyakkyawa ka nisanci aikin mummuna wannan kenan wanda yake yani ya karyata da ran sakamako in kana so ka san shi ka san sifofin shi fa zalika allazi yad'u al-yatim shine wanda yake tunkuɗe maraya yad'u al-yatim yake tunkuɗe shi ya yad'u tunkuɗewa a tunkuɗe mutum tunkuɗewa yani da take misali ga wanda ya tabbata a sifa ta yani turawa yan wuta lokacin da za a tura su wuta jahannama yau mai da'una ila nari jahannama da'a sa a dinga tura su ana tunkuɗa su to shi ma haka yake wa maraya don tsabar rashin imani alhali maraya an umarta da a dinga karrama shi a dinga mutunta shi a dinga da kuɗin ka dinga kama mishi ba ka ci ba hake shi shi manzo Allah sai yake cewa ana wa kafiru da tibi ka hatini fil janna ya nuna tsakanin wannan yatsa babba da wannan yatsa karama kamar haka yani kana kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna in dai zaka yani kamawa maraya ka jikin jirma da shi ana wa kafiru da tibi ka hatini fil janna kuma dukkanin daula dukkanin kasar da batta kiyaye haƙƙin marayu batta taimaka batta kamawa marayu to wannan kasar tana cikin matsala tana cikin matsala jayyidin wannan sifar shi ta warko sifar shi ta biyu kuma hallo wala ya huddu ala ta'amin miskin bayya kwadaitarwa akan ciyar da miskinai bayya kwadaitar da wani shi dama min ba ga wani bayya bayya kwadaitar da wani kuma hallo bayya so ya ga wani yana ciyarwa wallahi da akwai mutanen da suke da mummunan zuciya in yau zai ganga ga kawo dokoki kana sadaka to wanda ya yi shi ka hudo kuɗi kana wani aikin alkhairi yaƙi ɗaya daga cikin wasu masu kuɗi ya zo ya sayi hili babba a tsakar hanya a kan kwalta ya rushe gurin yana gina masallaci daga cikin abokan shi da masu kuɗi ya rushe ta an yi magana da hankali gurin nan da ya kamata ka yi kasuwa a dinga samun riba to riba da muna da irin su hanyar shi yasa ba za mu taba cin riba ba ba za mu taba ci gaba ba in dai da akwai irin wannan ma sarakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin wa lam nakun bi'imul miskin ka gani da aka sanya kafirai cikin wutar jahannama daga cikin amsar da suka bada da aka ce me yasa gun gudun shiga cikin jahannama suka ce ba mu kasance ba muna ciyar da miskinai masu bukata musamman a wannan wata na ramadana wannan cewa tana da mahimmanci wanda ya tabbata manzana sun ke cewa dukkanin mutumin da ya ciyar da mai azumin yana da ladan wannan mai azumin kawai da shi ma mai azumin yana da ladan shi hagai Allah sai alkhairi Allah tabbatar da alkhairi kidan wala ya hudu ala ta'amin miskin bayya kwadaitarwa akan ciyar da miskini ya tabbata a cikin suratul fajr karanta mana كلا بل لا تكرمون كلا بل لا تؤمنون تكرمون كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
wannan aya tana magana yani kawai irin wannan aya da ta yi bayani akan shi kalla balla tukrimun yatim kenan badlan na shi wannan da yake tun kuɗi mara yake hana shi haƙƙin shi yake cinye mashi haƙƙin shi kamata ya karrama shi mummune ma an yake su an zargi mutanen da basa karrama maraya ba wai ka ci haƙƙin shi ba karrama shi ba ka ƙi karrama shi daga cikin kuɗinka an zarge shi bai kamata ba a ce a cikin danginka a cikin yan uwanka wani ya waɗi ya rasu ƴaƴan shi su dogara ƴaƴanka suna da kayan sawa suna da karo zuwa makaranta ta kirki amma 'ya'yan ɗan uwanka ya wada ya rasu a cikin tozarci ko da ba ɗan uwanka ba ne inda kana da mai bai kamata ba kenan sannan kuma hallo wala ta hawa duna ala ta hannu miskin haka kuma hallo dukkan na al'ummar da basa ciyar da mabukata to suna cikin matsala su ba kenan wayannan ababen wayannan danguna guda biyu ana so a lura da su a cikin al'umma shine malamai na sanin zamantakewa malamai na alishiwa suke cewa baruri ne kasance al'umma a samu wata mizaniya wani bangare da kuɗi za a ware wanda za a dinga ba mutumin da bai kai ba abin da yake samu bai kai ba yadda sauran al'umma suke samu don a dinga kama musu shi ne suke cewa haddul kifaya a samu haddul kifaya allah kan abinci wannan ƙasa ce kamata ta dinga lura da wannan domin kuma kasashen mu ne yanzu sai a haka kasa ce kamata dinga lura da irin wa'annan abubuwa to wannan shine abin da ya shahi sifofi na shi sifata wanda aka fara wannan sura da shi wanda kuma wannan ayoyin ga wanda muke gani ayoyi ne wanda sun sabka a makka wanda malamai suke cewa sun sauka a kan wa'id ibn as wancan dai wanda ma gani yawa mazaba su san wannan rashin kunya ya ce shi ne al'abtar sannan kuma hannu ta sauka a kan walid ibn mughira da sauran makamantansu wayanda ya ne sana shahararru ne a makka daga mutum ya mutu hisu su kwace dukiya sai hanawa marayu hakkinsu kuma hannu suna da rowa suna da ɗin kamawa masu nauyi da gajayyu wannan shi ne ke da sifofin da suka shahi haka sai kuma sifofi wanda suka shahi munafiki wanda aka yi bayani a kan shi wanda mun ce ta kasu gida biyu su kuma wannan sifofin ayoyi ne guda hudu wanda za bayyana su kuma sun sako ne a madina فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
jayi wannan ayar tana magana ne akan munafikai munafikai babu su a makka a makka daman babu ma magana munafiki saboda a zamani na makka zamani ne wanda musulmai ma suna da rauni bana ta hawa ne ya ce bana in shigar musulunci dai ina tsoron ka a kashe ni. babu munafikai a madina yake da wasu lokacin da wanzan rasu ya kai da shi da mabiyan shi to sauran da suke suke kawai an riga an rubuta yan mutane sai suke tsoron ka a zubta zuwa zuwa suka ce mun yi imani a baki amma a zuciya babu imani to shi yasa wa'annan munafukan suna da sifofi ana so mutum mumuni ya nisanta da sifofinsu daga cikin sifofinsu da aka wadda a wannan sura shine Allah maɗaukin sarki ke cewa fawailul lil musalli kwaro na azaba kwari na azaba da wadi da wani bangare na azaba ya tabbata akan wasu masu sallah lil musallin alif wallam innan ba na umumi bane ba ba sa ba da umumi ina inna ma suna sun wuto ne a wani fuska ta umumi amma ana yin da su khusus kawai da bayan da zuwa akan haka allazina hum an salati musawwa kenan wasu masu sallah kwari na azaba wai malamai suka ce kwari ne wani tafki tafki ne a cikin wutar jahannama wannan tafkin nan ruwan shi shine mugunya ta azaba da ake wa ɗan wuta ruwan wannan na mugunya masara masara jalala shine ya taru a cikin shi su mutumin da ya cancanci wannan azaba cikin kwarin ake sa shi bai cin wutar tana sha mishi ruwan ya dinga taɓa jikin shi tsutsotsi sai ta mutu a cikin sannan kuma hango a dinga shayar da shi wannan ruwan wannan wata irin musiba ce a cikin wutar jahannama ma da ko gurin da yani ɗan wutar ma tsoron shi suke suka ce wai ɗan kuma gurguri ne wanda in aka bude shi su karin kansu ɗan wutar tsoron shi suke kyamar shi suke kenan kaga wannan ba karamin abu ba ne ba shi yasa wa'annan sifofin da za a faɗi na wa'annan munafukan ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya nisance su ya yi ƙoƙari ya nisance su jaid su wa'annan munafikan su ne allazina wa'annan munafikan wanda kwari na azaba ya tabbata a gare su allazina hum an salatihim sahun su ne wa'anda game da sallar su suna baranta an salatihim sahun suna bayan sallar su ai allazina hum an salatihim tarikun suna bayan sallar su basayin ta he in a gaban mutane su yi don mutane su yaba ko kuma wani lokaci su yi wani lokaci su yi ko kuma basayin ta akan lokaci kawai da malamai sun yi bayani akan haka da yawa allazi hum an salatihim sahun abdullahi ibn abbas yake cewa huwa musalli alladhi in salla lam yarju laha thawaban wa in tarakaha lam yakhsha alaiha iqaba abdullahi ibn abbas yake cewa wannan allazi hum an salatihim sahun shine mai sallar da in yayi sallah ba ruwan shi ya samu lada ko bai samu lada aikin banza ne shi ba ruwan shi bayyana bukatar lada bayan sallah kawai zai zo yi ta yadda ya dama sannan kuma hallo in ya barta bayya tsoron wata azaba da za a iya kama shi a kanta ko kuma yani ko kuma in ya barta bayya tsoron wata azaba da za a kama shi sau kuma da wasu malamai sun fasarta akan cewa da yake da suna alazim an salatin samu su ne wanda suke banda sallah basayinta akan lokacinta ta hawunan ta gangan sai mutum ya ƙera sallah akan lokacin da gangan babu wani uzuri babu ma- komai wanda uzuri na shari'a ta yana su ko ya bar sallah ya ƙera akan lokaci kawai da ake cewa da ko da ko wani tsoho in ya zo kullum he da dare he ya haɗa duka sallolin nashi guda guda biyar sai ya yi su aka ce a yi ce ni ne kai ne kake bina bashi in kana bina bashi ba an haɗa ba in ba wa kuɗi a jimince ya yi da in baka a rarrabe to ni ma shi ne yake haɗa sallolin da ba Allah a haɗe kaga baitin baitin matsala ta harko da addini da akwai jahanci shi yasa jahanci yana sa mutum ya dinga yin wasu kiyasi wanda ya kai mamaki jayin allazina hum an salatihim sahun abu aliya yake cewa la yusallunaha limawaqitiha bas yin sallah a cikin akan lokacinta wala yutimuna wala yatimuna ruku'aha wala sujuda kuma in sun ware in suna sallah bas sa cika yani ruku'in wannan sallah bas sa cika kuma hannu yani sujjada sujjada wannan sallah a wata magana ta abdullahi bin abbas yake cewa allazina hum an salatihim sahun yace almunafiqina allazina yusalluna fil alaniya wa la yusalluna fis sirr in a tare da mutane za su yi sallah amma in ba tare da mutane ba ba za su yi ba sallah إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خسالى يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا zai Allah maɗaukin sarki ke cewa wannan aya innal munafiqi he a wannan aya Allah maɗaukin sarki he kara fayyato sifa wannan da yawa ne innal munafiqina yukhadi'una Allah suna ganin cewa suna yardar Allah suna yardar Allah ta in a cikin mutane ne su yi sallah in ba a cikin mutane ba su yi sallah yukhadi'una Allah wa khadi'un suna yardar Allah Allah maɗaukin sarki shi ma yana musu yaudara yana maida musu yaudara gaske ba Allah maɗaukin sarki shi ne ya ne suke wai za kamo ila salatin kamo kusa idan sun tashi za su yi sallah za su tashi su yi sallah da kasala kai ni wannan abin ya zama to dole ne ma bari mu tashi mu je mu yi haka nan ko makamanta haka za su tashi da kasala babu jin daɗi babu da shafi shi yasa matsala ne mutum ya tashi ne da yin sallah babu alamun annashuwa da jin daɗi a tare da shi saboda kawo kana ɗaukar wani ɓangare daga cikin sukufi na wayar da mutane sannan kuma da in za su yi sallar yura'unan nasu suna yin ta domin riya wala yazkuruna Allah illa qalila basta ambatan Allah a cikin wannan sallar sai kadan kawai da zai bayyana a nan gurin baitin allazina hum salatin sahum allazina hum yura'una su ne wanda suke yin riya a cikin ayyukansu in za su yi sallah za su yi dan ayaba za ka inda mutane za su yi sallah da rukuni da kiyaye kira da sauransu amma ba tare da mutane da basta yi da kiyaye sallah da take kira wannan shine allazina hum salatihim sahun allazina hum yarauna wa yamna'una al-law wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tabbata a sahihi muslim yake cewa tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq manzo Allah sai ya ce yajlisu yarqumu ash-shamsa hatta idha kanat bayna qarnay ash-shaytan qama fa dhakara arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalilan ya ce wannan sallah ce ta munafik shi ne zai zauna ya ƙi yin sallah har lokacin da ya in ya kusa wuta ya yi tashi maƙoƙoƙo ya yi ta ya ba da misali matsar da sallah da sallah ta nasa ya ce ya jilisu hatta ya jilisu ya rukubu shamsa ya zauna ya yi ta kallon rana hatta idan kare ta bayyana kare shamsa ya yi ta kusa haɗawa in ta kusa haɗa tana kasancewa tsakanin ƙawon shekaru wata tunda shi ɗaya na zuwa daidai na wurin da kuma wasu wanda suke bautawa rana ta ya tsaya ya su bauta mishi hei ta zo daidai wannan gurin kama fanakara arba ne hei ya salla ta ƙocen kurciya ya salla wububu la ya zukuru Allah fiha illa qalila bayya ambatan Allah a cikin shi ya kadan yani babu su shuri babu waye da sauransu kidan kaga wannan manzala sai ya ce wannan sallah ce irin ta munafiki wannan sallah ya Allah kiyaye mu da irin wannan salawar da zai kasance a cikinta babu cika ruku'i da sujjada babu cika eh, yani kuma me yake da suna babu cika khushu'i kenan go sifar su ta farko Allah zai an salati musahum nan da aka ce an salati da akwai rahama ta Allah allazina hum an salatihim sahun as-sahu an as-sala shine barin sallah amma as-sahu fi sala kowa na wadat rabkarwa a cikin sallah kowa yana wadatwa a ciki babu wanda bai yayin rabkarwa a cikin sallah amma za su nawa yayin rabkarwa a cikin sallah sahabbai suka ce mishi shin sun an rage sallah ne ko kuma mantuwa ce da yace to mantuwa ce ha mantuwa a cikin sallah baka da sallah kuma an shar'anta ma yadda za ka yi ka yi jabar ɗan tako maganar ta yi wasa idan ƙari ne kai za ka yi bayan sallah in kuma ragi ne kai za ka yi kafin sallama wabe kenan ita wannan kana da sauƙi shi yasa a ta bin na ɗaya daga cikin magabata yake cewa alhamdulillahi alladhi qala alladhina hum an salatihim sahun wa lam yaqul alladhina hum fi salatihim sahun saboda an kalma cikin sallah kowa yana yanka kenan shine bambanci da yake tsakanin an salatihim sahun da kuma fi salatihim sahun inda ya kasance haka jayyid allazina hum yura'una sune wanda suke yin riya suke bayyana riya duk abin da zasu yi suna yi da riya riya tana bata aiki matsala ne mutum ya yi abu da riya sawa'an sallah ce sawa'an sadaka ce sawa'an kama mutum ne sawa'an taimako ne ko makamanta haka riya matsala ce da akwai kuma hannu wani abin da yana kama da riya wani ɓangare na yanayi shi ne asuma asuma shi ne ka yi abu mutane ba su gani amma ka zo ka gaya wasu don su ji su yi kawai yanzu yana faruwa za ga mutum iya kira mallo ne ya daga can kai a yi mu a wancan masallacin aure kaza subhanallah ko makamanta haka ya ta bayani muna yin sallah muna kaza muna kaza don a gani a ce wani yana kokari wannan sum'a ce sum'a ɓangare ne daga cikin ɓangarika na riya to alazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un kuma hannu suna hana abin aro al-ma'un malamai suka ce shine dukkanin abin da bai ta karya karya ba wanda in ka bada aran shi mutumin da ya ara a gurin ka zai amfani da shi sannan kuma hannu zai bayyano maka shi kamar yadda yake ba tare da ya rage ba kawa ala sami misali yadda muka ba misali koyar wani kwano wani abin amfani wani hero wani gatari da sauransu wani ababen da yi da wata mesa wata buwan ko makamanta haka ababen da mutum zai amfana da shi kuma hannu yani za ka samu lada wayan na'un alma'un alma'un nan kawai da muka sani mai yadda malamai suka wani ce almanafi dukkanin ababen amfani wanda kenan zai iya kasancewa za a ara mutum to wannan munafikin da ake bada sifofin shi don tsabar ya ki bayyawa da zakka bayya hudda haƙƙin Allah bayya yin sadaka bayya kyauta mutane don tsabar yana da kyashi hatta da irin wannan abubuwan da suka kara da wuya wa da masu wani a takaice insha Allah dan uwa shine karshe ta suratul maun abinda muka hudi wanda yake daidai Allah sanya shi cikin mizani na hasanat ummu abinda muka yi na kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana tabi'a ce ta yani dan adam Allah kuma madaukakin sarki ya ya sanya mana alkhairi